أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يهكم الله آياته والله عليم حكيم ayoyi a wannan sura mai suna suratul hajji sun gudana suna mana bayanin ayyukan hajji manasikul hajji anwa'ul hajji arkanul hajji da duk abin da ya shafi aikin hajji bayanan ayoyin da suka fara daga farkon suran sun yi bayani sannan kuma yanzu aka shiga cikin ayoyi na tasliya abinda ake cewa tasliya shine rarashin manzon Allah akan irin abin da kafiran zamaninsa suke yi masa na jin zafi da ƙaryata shi da cutar da sahabbansa to shine Allah yake rarashinsa a nan wannan aya da za mu karanta wani abu ne ya faru wanda shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana faɗin cewa da yawa masu fassara sun zarme sun taɓa darajar manzon Allah wurin fassara wannan aya kuma abin da ya faru sun yi amfani ne da labarbarun yahudawa isra'iliya sai suka faɗi wani abu da suke ganin kamar wato haka abin yake alhali kuma su yahudu sun yi dashen wannan maganganun ne don taɓa darajar manzon Allah da sukan aikan nasa wai abin da mutanen suke faɗa har a cikin sawi fa har mai dalalai ne an faɗi irin wannan a cikin cewa wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana isar da aikan Allah lokacin sahabbansa azaba ta yi musu yawa ya yi musu izinin hijira zuwa habasha to kashin farko sun tafi habasha nan ya zo yana wa'azi kafirai sun zo sun yi masa ca suna jin abin da yake faɗa ya je ya yi isra'i da mi'raji ya dawo yana faɗin abin da ke cikin suratul najmi afara'aytumul lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى yana musu faɗa cewa Allah ya ce ku daina kiran lata ku daina kiran uzza yanzu ku sa ido mana ku duba a ce Allah yana da suna azizu sannan ai wata gumki a ce mata sunanta ita kuma uzza a ce Allah yana da suna mannanu ai wani gunki a ce sunanta manata a ce Allah yana da suna Allahu ai wani gunki a ce sunan talata wato ku kuna da sunayen Allah akan gumakanku da sunan mata shi kuma Allah yana da sunan maza Allah ya ce wannan rabon ai an yi zalunci tilka izan ismatun biza Allah ya yi faɗa ne akan wannan fa ya hana sai shi ne Isra'iliya suka ce da aka ƙara suran ba ku ga da musulmi da kafiran da ke wurin duk kowa ya sujada ba aka ce an gani kuma hakan ya faru amma Allah ya nuna ikonsa ne don umarni ya bayar afa min hadha alhadisi ta'jabu wa tadhakuna wa la tabku wa antum sajidun fasjudu lillahi wa abudu an faɗi ayoyin Allah an tada hankalin masu imani an razana waɗanda suke tsoron Allah kafirai an musu mummunan tanadi sai Allah ya ce to amma wannan magana ne kafirai kuke dariya maimakon ku yi kuka kuna dariya hankalin ku kalau kuna jin cewa ku ba abin da zai same ku to duk ku bada kun sujjada wa Allah da annabi da muminai da sahabbai har su kafirai suka yi sujjada sai labari ya tafi can garin Habasha wai abin da aka ji wai kafiran ne wai sun ji wai shaidan wai ya lakana wai a bakin manzon Allah wai an ji wai ya ce garami kulkula wa inna shafa'atahunna la turtaja wai da ya kira waɗannan sunayen manya-manyan gumaka Allata da Uzza da Manata to wannan Isra'iliya sai suka yi dashensa cikin in an ɗauke shi aka yi aiki da shi ai zai soki ai kan annabin ma gaba ɗaya wannan aya abin da suke faɗa ba maganan wai ga rani kulkula wacce inda shafa'ata wannan la turta ba a'a Allah yana ba annabi ne rarashi ga ɗanyen wahayi yana sauka amma mutanen da suka yi imanin ma waɗansu in an faɗi wani abu sai ran su ya ringa shakka Allah ya ce za a yi kaza kafin imani ya zo sai rai ya fara shakka anya kuwa sai Allah ya goge wannan abin ya kawo imani sannan sai mumini ya karba misali wannan Isra'i da Miraji da aka yi ai abu ne da ya wuce hankali mutum yana bacci a ɗaki a zo da wata dabba burada da rakiyar mala'ika mai nisa sannan su junansu ba su shirya da juna ba su kafirai a zaluman farko samsam ma ba su yadda ba dama su ko munafukai ba su yadda ba a zuci amma a ido suna nuna sun yadda su ko munkirai abin sai nuka su yake yi a zuciya ba su isa su canza ba suna ganin Allah yana gudanar da ikonsu to dukkansu suna cikin saɓani ba'idin manisanci na'am
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لعاد الذين آمنوا إلى صراط المستقيم Allah ya ce hakan ma kuma yana yin haka ne saboda waɗanda suke da zurfin imani waɗanda da an ce musu Allah ya ce kawai sun yarda da an ce annabi ya ce balle annabin ya faɗa da bakinsa sun yarda ko ba sa nan aka yi abu za ga wani ya rantse ya ce ya yarda misali akwai wani kan Allah Huzaifa ana hikayen cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kasuwa shi kadai ba da rafiya ya sayi doki a wurin mai sai da doki mai sai da doki bai san wannan mutumin manzon Allah bane suka yi ciniki ya sayar masa da doki amma annabi bai je da kuɗi ba an yi ciniki amma biyo ni gida ka zo ka karbi kuɗinka doki na hannunsa yana tahowa tafiya sai nisa tsakaninsa da manzon Allah sai aka samu waɗansu suna kai doki na sayarwa ne yana cewa a an saya an taho ana kai doki na sayarwa ne ce eh to ga dai wani ya saya can an jima kai doki na sayarwa ne ce eh na sayarwa ne aka fara tayawa yace a an saya fiye da haka ya wuce annabi yana nesa da shi yana tawo har ya samu wani wanda ya saya fiye da yadda annabi ya saya kuma ga kuɗin sa a hannu sai ya fara cewa manzo Allah ya ka malam malam ne tafiya kai ne tafiya kai malam dokin nan ba in da ka biya ka biya amma za ka biya ba an samu mai saya sai ce a kai da muka yi ciniki da kai ka biyo ni gida ka karɓi kuɗi me ya kawo kuma a yi ciniki da wani balle har a samu a ce cewa an samu mai sai ai mun yi ciniki da kai ita shi dai ka ce ka biyo ka gida za ka sayi doki to kuma na ga gidan naka har yanzu ba je ba ga kuma wani ya zo zai saya zo za ka bari kawai saya ita a mun yi ciniki da kai ka biyo ni gida ne in sayi doki ita ku ba ku ne nan aka ce garin ku da annabi ba bai san ma da annabi yake ba kun ce in an yi ciniki ana yin shaida ba kana da shaida manzo Allah ya ce ni dai na san mun yi ciniki da kai za ta biyo ni gida ne to daidai ana tambayan kana da shaida din nan sai ga Huzaifa sahabin manzo Allah ya Rasulullahi aka yi ce doki na saya wurin sa ya biyo ni gida mu je in bashi kuɗin sa amma ya tarar da wayansu kuma yanzu sun saya yake cewa sai ce eh to ba ya ce ana yin shaida a addinin su ba yana da shaida sai Huzaifa ya ce ni ne shaidansa ni ne shaidansa ina nan kun yi ciniki ka sayar masa kaza ku je ne kawai gida ka bashi kuɗin sa ina nan aka yi sai annabi ce to ai shaida ɗaya baya yiwuwa na mai da kai shaidan mutum biyu sai shi wanda ya sayi dokin daga baya bai hude ne ce a tun da yake an zartar da hukunci akwai shaidu ku je ni ba zan saya ba a je a biya sai ya biyo manzon Allah annabi ya zo gida ya biya doki da annabi ya biya doki mai doki ya tafi sai annabi ya sa huzaifa a gaba kasa annabi ba a barna a gabansa ya bari yace huzaifa ina ka tsaya lokacin da muke cinikin nan ni ban ganka ba kuma ka ce kana nan akai ka zama shaida ita da Allah yake aiko ka ka zo ka gaya mana abu kaza in ji Allah abu kaza ina nan ne amma in ka faɗa ba muna yarda ba ai na tabbata tun da ba za ka yi wa Allah ƙarya ba wannan ban ƙauyen ma ba za ka masa ƙarya ba na tabbata tun da ka faɗa kawai gaskiya ka faɗa shi yasa na kafa shaida na akan gaskiya ko banda ma ka tambaye ni yanzu ba na ma tunanin cewa wai na yi wani abin da ba daidai ba ni na tabbata gaskiya ka faɗa tun da ba ka yi wa Allah ƙarya to ko wannan ba ƙauyen balarabin ya yi kaɗan kai masa ƙarya ai ba na nan kake cewa kun yi da Allah kaza kaza kaza ka zo ka faɗa kuma in yarda to balle wannan wannan ba ƙauyen balarabe dan kun yi abu da shi yanzu ya ga kuɗi kawai yana neman ya cuce ka ina nan ya rasulullahi annabi ya ce kana nan kaga imanin masu imani ke ka kwatanta da wancan na sayyidina abubakar ana yi kayan abu jahalin ne bayan dawowar annabi da isra'ila da iraji shi abu jahal shine na farkon wanda ya biyo gidan manzon Allah da safe akan zai wuce sai ya tada annabi a waje da injili sai ce masa Muhammadu mai magana da Allah akwai wani labari ne kana da wani labari annabi ya ce akwai labari ko sabo babba muhimmi da dudunin sa yace a to zo mana mu shata mana mu jita mana yaya aka yi yace ai jiya da daddare bayan an shiga kowa ya shiga hanni ma na je na kwanta a wurin abaitu ummu hani ɗakin ummu hani sai ga jibrilu ya zo da wata dabba Allah ya aiko shi da wata dabba mai suna buraka ya ce min Allah yana kira ni ya ce in hau burakan nan na hau daga nan muka tafi birnin kudus birnin kudus muka je masallacin kudus aka tara annabawan nan muka yi sallah da shi daga wurin aka kawo wani abin hawa matakala na miraji muka hau sama sama ta farko naga annabi adamu sama ta biyu naga annabi isa da annabi yahaya sama ta uku na tadda annabi yusufu sama ta hudu na tadda annabi idrisu sama ta biyar na samu annabi musa annabi harunu sama ta shida annabi musa sama ta bakwai na samu annabi ibrahim duk muka gaisa da su sannan na wuce sidratul muntaha na je wuta na je aljanna sannan na wuce samman na je inda Allah ya ga daman ya gana da ni ya bani salloli biyar don haka yanzu ina kiranka ka musulunta ya ce wannan abin da kake faɗa wato duka cikin daren jiya kai ya ce ƙwarai kuwa ka ji me ka gaya mun kuwa wato har kudus ba kudus garin nan da ba a tafiya sai an yi watanni can ka je jiya da daddare ka dawo muka kwana da kai muka yi barci da kai a garin nan ya ce ƙwarai haka aka yi ya ce to in barka lafiya ya ce ana gaya maka na wuce ma na je sama ya ce a wannan ma kaɗai ya isa in barka lafiya to ya ba kai imani ya ce a haba ko wanda suka yi imani da kai ma suka ji wannan ai ka rasa su yana tashi wai shi ga shi sarkin sharri bai wuce ko ina ba sai wurin wanda ya fi kowa imanin annabi sai na abubakar kana ina kana ina dan abi kuhafa gani kunnen ka nawa gashi yayi aka yi ke labari ne yanzu daga wurin abokinka ka san dai da ni da kai mun masa shaida da bai taɓa yin ƙarya ba ko yace har yanzu yace yanzu kan barka ji abin da ya gaya mun yanzu yanzu daga wurin sa nake ba inda na zauna ka ji wai jiya da daddare bayan an shiga bacci ka san dai kudus yadda suke da nisa ya tukar to ya je jiya ya dawo a daren har muka yi bacci da shi a garin nan ya tafi kudus ya yi abin da ya yi aure ya dawo ya kwana a garin nan wannan yanzu kai ka yarda sai ce shi ya gaya maka ko ya gaya wani ne ya gaya maka yanzu daga wurinsa nake ka ce a ka amsa min tambayar da nake shi ya gaya maka wannan magana ko ya faɗa wa wani ne ya gaya maka ya ce baka da baka shi ya gaya maka ce to bari in gaya maka in dai shi ya faɗa ba ya je kudus ya dawo cikin dare ba daga kudus ne in ya ce maka ya hau sama ni na yadda ya ce ai kuwa ya faɗa sai kan kayi nisa a cikin sha'aninsa da wai ya fara da wannan ne in ya samu ya rauna na imaninsa sai ka masa kuma ma baka ji ba ai ya ce ya ma je sama kaga complete kenan ko to sai aka dabe shi daga nan yake ai ya ma faɗa ya ce ya ma je sama kai amma kai kan kayi nisa shi a nan sa na kama har ya kai hauka wannan labarin yanzu a ce mutum ba zai karyata shi ba da wannan labarin ka ce ne kadai kai ka karyata amma mu kan mun yarda to kai ji karfin imani ka kwatanta da wannan na Uzaifa a Madina ai ba yana aka yi cinikin amma yace tun da annabi yana zuwa da sako daga Allah ba yana wurin Allah ya gaya masa ba ya san baya yi wa Allah ƙarya saboda haka wannan balarabin shi yayi ƙarya annabi yace ya mai da shi shaidan mutum biyu ka san inda shaidan za ta tashi ta yi aiki kuwa sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo zamanin sayyidina abubakar an fara tara alkur'ani za a haɗa shi wuri guda a yi mai da shi kwafi aka kawo ayoyi kowa yana kawo ana karɓa sai aka kawo ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba to kowa ya kawo aya sai ya kawo sahabbai guda biyu shaida akan cewa wannan abin qur'ani ne ba hadisi ne daga cikin hadisan manzon Allah sai ya kawo shaida shaidan kuma sahabbai guda biyu Huzaifa sai ya zo da wannan ayoyi guda biyu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن آيوي بلا جوشي حذيفة يزود إنا شهيدا يعني سؤال كيف كذلك أسامو ولي بعد شهيدا سوى ونن كراتون ba addu'a ne daga cikin addu'o'in manzon Allah ba a Qur'ani ne aka rasa wanda ya ji sai shi shi kuma shi kadai ne ba za a karɓi sai da mutum ɗaya a tabbatar da aya ba sai ce to in za ku yadda annabi ya taɓa tsayi da ni shaida na mutum biyu a kan sayan dokinsa wani cinikin dokin da aka yi ni na zama shaidansa ya ce ya mai da ni shaidan mutum biyu aka ce wannan ɗin kana da shaida a kai sahabbai a wurin da yawa suka ce eh ni ma na shaida ni ma na shaida ni ma ina nan aka yi ni ma ina nan aka mai da shi shaidan mutum biyu to da wannan aka karbi lakar da aku aka saka ta alkur'ani da wannan shaidan shau da usman bauchi yake mana wannan hikaya Allah saka masa daliya saboda haka sha'anin manzon Allah malam duk abin da wani yayi yana ganin wai dan ya rage masa daraja ne to a lokacin yake daga darajar a yanzu ka lura wani da aka yi bara a watan azumi anan a azumi ba a bara ba wai da nisa ba bara wani mawaki a Kano yayi wata waka yake cewa zai bani don annabi waye zai bani in ba annabi ba ko ya ga wakan yake waye zai bani in ba don annabi ba ko wa zai bani in ba annabi ba ko ba haka ya faɗa ba wani a garin nan ya tashi ya ta a kansa wai shirka ne wanda ya faɗi wannan ya yi mushriki yaya za ka ce ga Allah ka ce wa zai baka in ba annabi ba wa zai bani bayan annabi ko ba haka yace ba wai hakan ya yi shirka Allah dan ya nuna maka kiman manzon Allah ba a shekara ba kaga dai harkan cin ba wai wani harka ne da za a ce ana karfafan mutane su yi shi kowa ya ko a'a harka ne na neman abincinsu akwai abu mai kyau a ciki akwai mummuna ko tun da ya yi tawassuli da annabi Allah da ikonsa sai gashi ya mai da shi a harkan gaba ɗaya a Najeriya da musulminsu da kafiransu shine shugabansu shine shugaban harkan gaba ɗaya dama wa zai bashi bayan annabi kaga annabin ya yi sanadi shi kuma wannan gidansa ma ya gagare shi wallahi ba a ƙare azumin ba sai da aka ji shi yana faɗin cewa baya son taimakon annabi kaga dama wancan abin da ya yi wa wannan mawaki ashe dama kinsa da taimakon annabi ne bai son wani ya nemi taimakon annabi to ba a dawo shekaran bana ba bana bana nan da nake gaya maka sai da gidansa ya gagare shi gidansa yana ya gagare shi ya zo gidan irin yanzu da zaka shiga gidanka ba ana cewa ba shi ba ne ka ce bari in fita je in dawo shi ne isa ba ya kwana a gidansa babu ya an yi declaring nasa wanted saboda ya gane martaban annabi kuma in ka lura kenan karatun kenan nan wannan ya yi tawassuli da annabi gashi ya kai kololuwa a layin wannan ya watsar da sha'anin annabi gashi ya kasa kasau har a garinsa har a gidansa jama'a wannan bai shi wa'azi ba to haka yanzu wannan hikaya waɗanda suke cewa wai shedan ne wai yasa wai wasu ayoyi wai a bakin manzon Allah wai annabi ya karanta wai kafirai wai suka yi sujada saboda sun ji annabi ya ce tilkal garani kul ula wa inna shafa'ata hunna la turtaja to ƙarya ce ga malaman gaskiya suna faɗi wannan magana ba yi kuma an yi haka ne ma wa'annan an sa kafiran sun yi sujada dan a girmama manzon Allah don Allah ya nuna kahariyarsa akan kafirai ya ga dama ne ba sa yin sujada yanzu da yace kowa yayi kowa ga shi yayi sujada a to ka lura mana a cikin zako wanda ya zan yaji kashi ya ce ba zai je ba wai Allah ya kira shi shadda ya ce ai zuwa ya isa ai abin da za a fitar a shaddan zai fitar a cikin zako ina cikin mutane yake sai a tashi a bashi yana wari ashe Allah da yake kiransa shadda ya tafi da gudu musamman ma in yana zawayi yana yana rige rige da shi da zawayi ya kai ta ko ta kai shi ashe in yace yi sujjada yanzu dole ne haka shi yace faddu lillahi wa abudu duka kafirai suka yi sujjada ba wai sun ji an ce tilkal garani kul ula wa inna shafa'atahunna lakum sajada shine Allah yace wali alaman ladina utul utul wali alaman ladina amanu annahu alhaqqu min rabbih waɗanda suke da imani mai zurfi wanda in an faɗi abin da ya wuce hankali har imanin su ya sauri ya kama ya yi imani da shi kafin waɗanda wuce masu raunin imani su iso to an yi haka ne don su san gaskiya dai tana wurin ubangiji su wali alaman ladina amanu annahu alhaqqu min rabbih fayuminu bihi sai su ƙara imani da manzon Allah su ƙara imani da aikansa su ƙara imani da wanda ya aiko shi Allah subhanahu wa ta'ala ke fa yuminu bihi bihi din nan lamirin yana komawa kan Allah cewa su ƙara imani da Allah yana komawa kan addini yana cewa su ƙara imani da wannan addinin da Allah ya aiko yana komawa kan babban ɗan aika ɗin manzon Allah Muhammad domin dama dukkan su an ce ai imani da imani da Allah bai cika sai kai imani da manzon Allah kuma wannan addinin sai ka yadda addini ne daga Allah wanda ya kawo shi ya yi gaskiya ya kawo shi ne daga Allah fa yuminu bihi fa tuqbita lahu qulubuhum zuciyarsu sai ta natsu don zaka samu suna yawan zikirin Allah ma'anar tasbita lahu kenan zuciyar in ta ji wannan abin gashi ba ya wuce hankali misali ne yanzu da muka na maganar Isra'ila da Mirafi Allah bai wuce hankali ba inda hankali zaka auna za hankalinka zai kama ba zai kama ba ba fa zuciya ba ba bidiyo call ba a da jikin mutum ya tashi ya yi isra'i da miraji ne zai dawo cikin dare daya ai ka san sai dai imani sai imani to amma imani in ya kama fatakbita lahu qulubuhum zuciyarsu sai ta natsu da haka abin nan da aka yi ai tabbas ya fi na wanda ma zai tashi da kafansa ya yi shekaru ko ya yi watanni sannan ya je ya dawo don shi wa ya kira shi ba wanda ya kira shi amma shi wannan fa Allah ya kira shi to Allah ya isa yi haka ko bai isa ba ya isa yi fiye da haka to shi yayi haka kaga imani kenan sai imani ya shiga zuciya sai ya natsu wa inna Allah shi Allah la hadi allazina amanu shi ke shiryatar da waɗanda suke da imani ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya akwai tambaya to ina ganin sai mu tsaya hudu ta yi ko
bayan gaba wani tana nuna cewa dalilin nan kuma akan godiya ne masu sauraro sosai kuwa
wasu wasu akan wani sosai kuwa su ne masu wannan haka ne wannan sosai haka ne sosai ai shi yasa dama ya haska mana din don mu gani a gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin sa ya wuce nan wane ce dan ya shiga bakin sa yi magana wane ce bai isa ba sosai kuwa wannan wannan fahimtar ka daidai ne haka ne Allah ya mana dace Allah ya mana gafara Allah ya ji ɗan mai ji ɗan iyayenmu iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugabanmu da alkhairi Allah ya ji ɗan musulmi maza da mata rayu da musulmi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a shiga daren goman karshe dararen nan na goman karshe jama'a za a shigo su yawan azumin mu nawa sha tara kaga waɗansu tun daga yau ne ma daren in azumin zai ishirin da tara kaga ya shaura goma kenan ko to na haka goman karshe waɗannan ne in zai yi talatin ne daidai daga gobe ala ayi halin dai jama'a mun shigo darare masu tsada in wayannan darare sun zo annabi yakan ɗaure ɗamara ya ƙaurace wa iyalansa ya tare a masallaci yana itikafi ya ƙara ƙwazo wurin ibada jama'a annabi kenan fa to ina ga mu shi fa bai da zunubi bai taɓa yi ba kai kaddara da yayi Allah ya ce ya yafe wanda ya yi kaddara wanda bai yin yana gaba ne ma bai yi ba Allah ya ce wanda bai yin ba ma ya yafe masa me ya gafira laka Allah ma ta kaddama min zambika me gaban wa ma ta'akkara in akwai wani laifin da ba a yi bane ba wani laifin da aka jinkirta ba a yi shi ba ko to kafin a yi shi ma nasa Allah ya ce ya yafe masa amma haka ka ji ya daura damara ya bar gidansa ya tare a masallaci yayi ta natila har kafansa ya tare jini yayi ta karatun alqur'ani yayi ta zikirin Allah jama'a mu ko me ya kamata mu ai mu ne ya kamata mu yi haka mu dage mu dage mu dage liman bismillah shigo shigo ciki ga kujera Allah ya arzuta mu da babban limamin garin Duguyi da shi muka yi tafsiri yau yama yana tare da mu wurin masu aikin hajji barka da isowa liman samu wuri ka zauna kai za ka yi mana addu'a ma na rufewa Liman- babban limamin duguri kenan wanda yake garin gwamna Allah ya saka masa da alheri ya halarci tafsirin namu da shi aka yi Allah ya karba mana akwai sanarwa da aka ce a bayar na hukumar jin daɗin alhazai mai girma gwamnan jihar bauchi ya ba da tallafi wa alhazan da aka ce an ƙara musu kuɗi na kujera kusan miliyan biyu ɗin nan ya ce ya biya musu 50% na ƙarin ai- na ƙarin 50% ɗin fa kusan miliyan ɗaya ne ya kai dubu ɗari tara da nawa ne liman to kaji ba kaga miliyan ɗaya dubu goma sha ne babu ka ajiye kawai je ka ya ƙara musu miliyan guda saboda haka dukkan alhazai muna taya mu murna Allah ubangiji ya sa a yi da mu Allah ya karba shi kuma Allah ya saka masa da alheri bai kai sati ba ake labarin gwamnan Kano ya rage wa alhazansa shi ɗari biyar biyar rabin miliyan to kaga na Bauchi ya ninka ma ke dukkan alhazan Bauchi ana lissafin sun fi guda dubu biyu har da ɗari biyar da wani abu to dukkansu gwamnati ta ware kuɗin da ya fi biliyan biyu ta yi musu wannan cikon maimakon su biya bil- miliyan biyu din yanzu an biya musu abin da kaɗan ya rage a miliyan ɗaya iya abin da za su biya shine kwatankwacin abin da aka biya musu saboda haka Allah ya saka masa da alheri muna roƙon Allah ya sa a yi hajji lafiya Allah kuma ya sa a yi da mu Allah kuma ya karɓa mana liman ka cika mana da addu'a sallallahu alaihi wasallam هذه الأصل آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الهادي الى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله ساكت